أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر كتنا إذ قال موسى لأهله lokacin da annabi Musa yake gaya ma iyalin shi ai zawajatihi shine matar shi inda masirihi lokacin tafiyar da za a yi min madayana daga ƙasar madayana ila misar zuwa misar yace inni a anastu naran ni dai na hango wata wuta ai absartu na ga naran wuta min batidin daga nesa sa'atikum min haja habari to da sannu zan zo muku da labarin wannan wutar da na hango an halin tariki ga halin wannan hanya wa kana kadaran da ha ya kasance lokacin ya bace ma hanyar ne aw atikum ko ko in zo muku bi shahada qabatin da mushin bakin wata ya zo bil ilafati da ya da bayani domin bayani wa tarka da barinta aisha wala tanarin shi ne garwa shi na wuta tsira aka fasilatan akan lagwani an gudun koko akan kututturan iski la'allakum ko cewa ku tasaluna za ku zubi ya zo wa da'u da'in nan badalin min sa'il ibta'ali min saliya dinarin shi ne wai ya kuna da wuta da kasarar labi da ya malami kusara wa fatiha ai tastabi ta kuna za ku zubi min albarz daga barin sanyi فلما جاءها فلما جاءها نودي أن يهلك من في الليل ومن حولها وسبحان الله رب العالمين
فلما جاءها yayin da ya zo mata nudiya sai ya ji an kira an aiga an burika Allah ya sanya albarka ay barakallahu Allah ya zuba albarka ga man tunani wanda ke bakin mutan nan ai Musa shine annabi Musa wa man haula da wanda ke gefanta ayal mala'ika su ne mala'iku awal aka ko ko aka san haka wa baraka shi baraka da tafsi ya ta'adda da nafsi yana yin ta'adda bisa da kai ne wa bil harfi ya zo da harfi wa yuqaddar ana kaddarawa ba'ada fi ba'ada bayan haka nan fi makanin a cikin fi makanin wa subhanallahi tsalki ya tabbata ga Allah rabbil alamin shine ubangijin talikai min jumlatu ma nudiya ya zo daga jumla ajin da aka yi kira wa ma'anahu ma'anar shi dai tanzihullahi ubangiji ya tsalkaka ne su daga barin mumana abu ya musa
إنه أنا الله العزيز الحكيم وعليه الأصل فلما رئيها تعتق تعتز فلما رئيها تعتز كأنها جان
فلما رئيها تعتز جنة مدبرا ولم يعجب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
ya Musa ya annabi Musa innahu ay sha'anu yadda lamari yake ana Allah Allah ya ce ni ne Allah al-aziz wanda yake mugwayi al-hakim wanda yake gwani wa alki asaka ka jefa sandar ka fa alqaha sai jefa ta falamma ra'aha yayin da ya ganta ta hashazzu tana motsi aita ta harrafu tana motsawa ka annaha jannun ka ce wata kan macijiya ce hayyatun masijiya ce hakifatun wadda take mai sauki ma'ana karama walla sai ya jiya mu da biran yana mai ba da baya wallan ya akib bai dawo ba ya riziki bai dawo ba kala ta'ala sai Allah ya ce ya Musa ya kai annabin Musa la tahab minha kada ka ji tsoron wannan masijiya inni la yahafu ladayya al-mursaluna ai ba inda suke manzanni ba su jin tsoro nan inda nake ai indi gare ni min hayyatin daga wannan masijiya wa gaire ha ko ko wani masijiya illa la yakunu zalama nafsin ثم بدل من بعد سوء فإني غفور رحيم illa lakin man zalama nafsahu sai dai wanda ya zalunci kansa shi ke tsoron gamuwa da ni sun mabaddala husunan sannan ya musanya kyakkyawan aikin a tahu da ya zo da shi ba da surin bayan ya yi mummuna ai ba ya tuba fa'in ni cewa ne in ji Allah gafurun mai yawan gafara na sharahimin wanda yake mai jin kai a gabanin taubati yana karɓar tuba wanda ya tuba wa ogofera lahu kuma ina gafarta ma wanda ya nemi gafara ba a da jini ya daka da tafi da zai ka kafare da bai da amin da yi sun yi في جميع آيات إلى فرعون وجنه إنهم كانوا قوما فاسقين وأدهل يدك كشجد هنونك في جيدك هنون ريغك أي أو القميص شين جيسا هنون ريغك فخرج ذات فتح لافا لونها saɓanin launin da take da shi da yana al'udumata na baƙin fata bayanan in ta ka fitar da hannun za a ga yayi fari min gairu su'in ba tare da wata cuta ba barasin shi ne ciwon fitarsa laha shu'a'un tana da wani haske ya ga shalbatara da yake lullube gani wannan ayatan aya ne fi ta da ayatin a cikin ayoyi guda tara mursalan jaha wadda aka aiko ka da ita ila fir'auna zuwa ga sarki fir'auna wa qaumihi da mutanen shi innahum cewa su kanu sun kasance kawon fasikina mutane ne waɗanda suke fasikai wannan ma ja فلما ayatuna آتاهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين فلما جاءهم falamma ja'atuhum ayatuna yayin da ayoyin mu ta zo musu mubsiratan wadda take da lura ayyuli akan wadda take mai haske wale hakan wadda take saka sarari kalu sai suka ce haza sihir ai wannan sihiri ne mubinun mabayyani bayyinin mabayyani zahirin wanda yake saka sarari wa jahadu وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين wajahadu sai suka yi musu biha da wannan haske da sun ka gani ailan ƙyaru ba su yi furuci da shi ba wa kadin kai kanata ha an fusuhum su ko rayukan su ka tabbatar da hakan ai ta yakkanu sun tabbatar annaha cewa ita ne inda Allah daga wajen Allah ne zulman bisa ga zalunta kansu da suka yi wa uluwan da girman kai ai takabburan shine girman kai amal imani ga barin bayar da gaskiya bima ja a bihi Musa da abin da annabi Musa ya zo da shi raji'un wannan ne komawa ne ila jihadi zuwa ga musulman nasu fanzur ya muhammadu ya rasulullah kai dubi kai fa kana aqibatul mufsidina ya karshen masu banna yake kasancewa allati alimta ha wannan da kasanta ne ihlaki mun halakar da su masu bannan nan wala gaba ولقد ya ce na آتينا dawuda داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
wani kada na dawuda hakika mun ba annabi dawuda wa sulaimana da annabi sulaimana ibnuhu shine dan annabi dawuda mun ba su ilimin ilimi bil qala'i sun iya hukunci bainan nasu tsakanin mutane wa mantake dairi kuma sun san furucin tsuntsu wa gairi zalika da wani wannan wa qala sai suka ce shi annabi dawuda da annabi sulaimana shukran suna masu godiya lillahi ga Allah alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi fararana wannan da ya fifita mu din mu wata ya ba mu annabci wata sihirin jinni ya hore mana aljannu wal insu da mutane wasu ya iya na hadda shaidani ya hore mana su ala kasirin bisa ga mafi yawa min ibadihi na mu'minina daga bayan shi waɗanda suke mu'minai wa warisa وورث سليمان dauda داود وقال يا أيها الناس قلنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين نعم وورث سليمان داود shi annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawud annabuwata ya gadi annabci ga ubanai wal ilma kuma ya gadi ilimi an ce su goma sha tara ne ga annabi Dawud amma shi dai an malami shi dai a annabi dole baki auladihi banda sauran 'ya'ya. wa qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wallimna mantika ɗaya Allah ya sanar da mu kukan tsuntsaye duk abin duk tsuntsun da ya kuka sun san abin da yake faɗi ai fahama aswatihi Allah ya hore mana fahimtar sautin tsuntsu wa utina kuma Allah ya ba mu min kulli shay'in daga dukkan komi tuta wal anbiya'u wanda Allah yake ba annabawa wal muluku da sarakuna duk abin da ke Allah ke ba su ya ba mu inna hadha al mu'ta kaga wannan abu da Allah ya ba mu huwa lahu al falal wallahi shi shi ko ne na daraja almubin mabayyani almubi bayyin wanda yake mabayyani a zahir wanda yake tsakasari وهو على سنة معنا بالوجوه من الجن والإنس والطير قوم يوزعون وفشر عيد مئة سليمان جنوده an tara ma Sulaiman rundunar shi min aljinni na aljannu wal insu da mutane wa tsayar da tsuntsaye fi masirihi a cikin tafiyar shi lahu da ya gare shi fahim su dinnan yin zauna suna haduwa ai yanzu maƙuna suna masu haduwa haduwa sun mai saƙuna sannan a kora su wajen tafiya hatta idza atau ala حتى إذا innan.
أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يكون hatta iza a tau har suka zo alawa da namali bisa ga kwazazzaban nan na tururuwa kuwa da ɗa'ifi shi inda ake ce mawa da namali wani wuri ne a ɗa'ifa awar da shani koko yana ƙasar shan namaluhu tururuwar da ke wurin wannan kwazazzabo sigarun aka ce ƙanana ne auke barun ko ko manya ne ƙalas na malatu sai ita shugabar su tururuwar ta ce malikatun naml ita ce sarki cikin tururuwa wa kadara arjun da sulaimana ta hango rundunar annabi sulaimana an ce tsakanin kwazazzaban da inda ta hango shi tafiyar mil uku sai ta ce ya ayyuhan naml ya ku ɗan uwana tururuwa kudu hulu masakinakum kowa ya shige mazaunin shi la ya haɗu mannakum sulaiman kada sulaiman ya kakkarya ko junudu da rundunar shi ai la yukaffiran nakum kada ku fito fili su kakkare ku ko hum la yashuruna ba tare da sun yi sani ba nuzulan namlu an saukar da tururuwa a nan manzilatul uqala'i matsayin mai hankali fil hidabi a cikin yin zance bi hidabihim da zancen da suka yi da yan uwansu fatabassama sulaiman فبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه ولكني برحمتك في عبادك الصالحين fatabassama Sulaiman sai annabi Sulaiman ya yi murmushi ibtida'an a farkon maganar da ta yi lahikan yana mai dariya intiha'an a ƙarshen magana min ƙauliha daga faɗar da ita tururuwar ta yi wa kad sami'ahu gashi ya ji abin da tururuwar ta faɗa shi ma annabi Sulaiman min salasati amyalin kamar tafiyar tsawon tafiyar mil uku hamalatahu ilayhi rihu iska ya ɗauko maganar ya kai kunnen shi annabi Sulaiman ba ha ba sabun da sai ya ce rundunar shi duk a tsaya wuri ɗaya biyu na sharafa alawa biyu lokacin da suka yi ɗaurarar tafiya zuwa wannan kwazazzabu hatta da halu buyutahu ya ce a tsaya sai da kowace ruruwa tururuwa ta shiga gidajenta wa kana jundu rundunar shi ta zamo rukubanan akwai waɗanda suke kan ajin hawa wa mushatan akwai masu tafiya a kafa fi hazar sairi a cikin wannan tafiya da za su yi wa ƙala sai ce rabbi ya ubangiji a wuzi'ini Allah ka sanar da ni ai alhimni Allah ki sami ni sani an alkwara ni'ima ta kallafi an amta biha alayya in gode ma ni'iman nan da ka zuba gare ni wa alawa da zayya da kuma iyayena wa ana a amala salihan in aikata aiki na kwarai taralahu wanda kan yarda da shi Allah wa adhilni Allah ka sanya ni bi rahmatika da jin kanka ka sanya ni fi ibadika salihin a cikin bayan ka managarta ala anbiya isune annabawa wal awliya da waliyai wa tafaqqada khairu فتفقد السير فقال ما لي لأرى الهدى أم كان من الغائبين wa tafakkada khairu sai ya rasa wani tsuntsu yana nema ne ayani yara hoda hoda domin a yaga alhoda hodan nan allazi yara ma'a wanda ke ganin ruwa ta haka la'alla a karkashin kasa waya dullu alaihi yana shiryawa gare shi da na karihi da bakin shi fiha a cikin wannan ruwa fastaharjuhu fastaharjuhu shayadinu sai shaydanu suka fitar da shi lihati ya ji Sulaimana saboda buƙatuwar Sulaimana ilaihi gare shi lissalati dan ya samu ruwan nan ya salla wa lam yarahu sai bai ga tsuntsun nan alhuda huda ba maqala sai ya ce maliya ni ke samu na ne la a ran hudu hudu da ba na ganin alhudu hudu nan ai a aran lali ya kau da kai daga bari na ma mana ani ni kuma menene ya hane ni min ruqoyati ni daga barin ganin alhudu hudun nan am kana ni daga ibina kun ko ya zama cikin fakakku balam arahu ban gan shi ba ligaibati saboda fituwar shi daga gare ni balam ma ta haƙaƙa lokacin da ya tabbatar da ga yadda magana take kala sai ya ce nawa لو azzabu anahu أعذبنهم عذابا شديدا أو لأرضنه أو ليأتيني بسلطان مبين
kala sai ya ce lawa azubannahu wallahi zan azabtar da shi alhudahudan azaban azaba ta aziban azabtarwa shadidan mai tsanani da na kasari shi yi za a tsige suka cikin shi wa zambihi da dindin shi wa ramihi da kuma jefa shi ta shamsa a cikin rana bala yamtani'u ba mai tsare shi ya hane shi min alhawa ne daga barin kwarin daji awala azaba hannahu ko kuwa in yanke shi da kada ya hulku mihi a yanke makogaran shi aw la ya atiya ni ko kuwa ya zai ke mini bisul ɗanin da wani dalili mubinin wanda yake mabayyani ya zo da nunin da nuni mushaddadatin a yin abin yi mashadda maksuratin kuma abin yi makisara aw maftuwatin ko a yi mata fataha ya liya ha nunin makasuratin nunin da aka yi kisara yana bi mata ya zo mana bi burhanin da hujja bayyinin wadda take mabayyaniya zahirin wadda take ta sarari ala uzuri akan yankan hanzarin shi ba mu kusa غير بعيد فقال أهدت بما لم تهد به وجئتك بسبب بنبأ يقين
ba mu kusa sai ya zauna ya zo da nan ya kafa a ce mu kusa ba fata ya hako a ce fama kasa gaira ba idan ya zauna ba nesa ba ai ya sirin min zamana kankanin lokaci wahala sulaimana sai annabi sulaiman ya halarto mutawali'an yana mai kankan da kai da rafa ra'asihi yana dago kan shi wa irha zambihi yana sassautar da bindin shi waje na haihe da bukatukin shi fa afa anhu sai sulaiman ya ce an yahi ma wasa alahu sai ya tambaye shi amma laqiya ga abin da ya gamu da shi fi gayyabatihi a cikin fakuwar shi faqala sai ya ce a haɗa tu na yi tsinkaya ga malam ta kuɗi da yi da abin da kai baka tsinkayo shi ba ai ɗalatu na yi tsinkaya alama lam taɗale alaihi ga abin da kai baka tsinkaya gare shi ba waje tuka na zo maka min saba'in daga ƙabilar saba'u ya zo da sarfin da sarfu wa tarki yi da barin shi ko saba'u ko saba'in ƙabilatun shi saba'in din nan ƙabila ne bil yamani a cikin ƙasar yaman sun an yi mata suna ita wannan kabila da ismi jaddin lahum da sunan wani kaka nasu shine saba'i sai ake kiran kabila haka nan da ita barihi da lura da shi ai sorefa an canza shi da na ba'in ya zo da labari habarin labari ya kinin wanda yake na tabbatarwa inni waje إني imra'atan وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم
ya ce inni wajadtu imra'atan na samu wata mace ta mulkum ita ce take mallakan mutanen garin ai hiya malakatin ita ce sarki lahum gare su ismuha sunan wannan mata bilkisu ake kiranta wa utiyat an zai ce mata min kulli shay'in daga dukkan komi ya hatazu ilaihi muluku da abin da sarakuna suke buƙatuwa gare shi min al'alati na aloli irin na mulki wal quddati da kayan tattali wala ha arshon tana da wani gado saririn gado azimin wanda yake mai girma shi gadon duluhu tsawon gadon balqisa aka ce kama nuna zara'an ya kai zara'i 80 wa arluhu fadin shi kuma arba'una zara'an ya kai zara'i 40 wartifa'uhu daukaka shi ma'ana tsawon shi ta sama 30 zara'an ya kai zara'i 30 malarubun an kera shi ne yana zahabi daga zinare wal kallata da azlafa mukallalun an yi masa ado biddori da lu'lu wal yaqut da yaqut al ahmar wanda yake ja wa zabarjad da zabarjad al ahmar wanda yake kore wa zumurridi kuma yana an yi mai kawa da zumurridi wa qawa'imuhu kafafun shi wannan wannan gado minan ya kutul ahmari daga ya kutu ne wanda yake ja wa zabar jadi a halari da zabar jadi wanda yake kore wa zumar rudu akwai turaren zumar rudu alaihi gare shi sab'atu abwajin yana da kofofi guda bakwai ala kulli baitin babun mughlaqun a kowane ɗaki akwai kofa wadda aka kulle wajattuha na same ta وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون wajadtuha na samu ita bilkisa wa qaumaha da mutananta yasjuduna lishamsi suna yi marana sujada min dunin lahi ba Allah ba wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai shaytan ya kawata musu irin aikin fasaddahum kuma ya tsare su an sabila daga barin tafarki ai dariqal haqqi shine hanya ta gaskiya bahum su la yahtaduna ba su shiriwa ga tafarkin kwarai Allah ya sujudu لا يسجدون لله لا يسجدون لله الذي يخرج الحي يخرج الكفات السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلمون ala yarzudu lillahi yanzu ba za su yi sujada wa Allah ba ai an yarzudu su yi sujada lahu gare shi fa zidat la sai aka ƙara la aka ce Allah ya sujudu din wa da gama su ya nuna in aka sanya nuna in a cikin shi kama shi kaulihi ta'ala kama inda Allah yake cewa li Allah ya alama ahlul kitab wal jumlatu jumla anan fi mahallil maf'uli ya zo a cikin bagiran nan na maf'ulin cewa ka ya hata duna bi ifta da ila allazi ya kharju al hab'a Allah shine ke fitar da abin da yake boye masdarin wannan masdari ne bi mahallil ma'abu bi ma'anal mahabu'i ya zo da ma'ana abin koyewa ne da na makara na ruwa wannan ba ta da tsuruwa fuska ma ta a cikin sammai wal arda da bayan kasa waya alam Allah ya san ma ya hukuna abin da suke tsewayewa fi kulubin azkatansu wa ma ya ulununa da abin da suke bayyana wa da alsanatihim da halussansu Allahu الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم Allahu Allah kenan la ilaha ba abin bauta mu da gaske illa huwa sai shi Allah rabbul arshi shine ubangijin al'arshi al'azimi wanda yake mai girma yasu inafun wannan fara zance ne jumlatu sana'in jumla ne na yabo mustamilun wanda yake mai tarawa alal arshi bisa al'ala arshi rahmani bisa ga cewa ka al'arshi nan na ubangiji fi muqabala ta arshi bilqisa a cikin inda ya muqabala da gadon nan na mulki na bilqisa wa bainahuma bawnun azimun tsakanin su ko akwai fage wanda yake mai girma kala قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين Kana Suleiman sai annabi Suleiman ya faɗa da lahudu hudu da shi alhudu hudu ɗin nan. Sanan nazaru to da sannu za mu yi tsokaci mu duba a sadaka ta ma a habarta na shin abin da ka ba mu labari gaskiya ne an kunta min alkazibina ko ko kana cikin masu yi mana ƙarya ainihin hazan nau'i ta wannan fuska ba huwa abulagu shi ne mafi kaifa matuƙa min an kazzabta fihi daga mace ta yi ƙarya a maganar da ka faɗa summa dallahum sannan ya shiryar da su alal ma'i zuwa ga inda ruwan suke ba su haraja sai ya fita warta wau sai suka je suka ɗaura niyya wata wallahu suka yi alwala wasannu suka yi sallah nan sun makatabu Sulaiman kitaban sai mala'a annabi Sulaiman ya rubuta takarda suratuhu sura ita takarda shine min Abdullahi Sulaiman ibn Dawuda takarda daga bawan Allah Sulaiman dan annabi Dawuda ila Bilkisa takarda zuwa ga sayyada bilkisa malikatu saba'in ita ce sarkin saba'in abinda yace bismillahir rahmanir rahim assalam amincin Allah ya tabbata alama nittaba alhuda da duk wanda ya bi shari'a amma ba'ad bayan haka fala talu alayya kada ku bijiro min wato ni ku zo mini musulmi na kuna masu ni kawaya sun maɗaba a huji miskin sai aka buga takardar nan da almirki wa hakamahu aka yi mata zobe da hatani da zobe irin na annabi sulaimana sun maƙala sannan ya ce da lahudu hudu da hudu hudu ɗin nan ya zahab ka tafi اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون اذهب بكتابي izhab ka tafi bi kitabi haza da wannan takaddatawa fa alfihi ilayhim ka miƙa wannan takaddar gare su ai bilkisa ita ce bilkisa wa qaumi ha da mutananta summa tawalla bayan ka ba su ka dawo in sarif ka juyo anhum ka basu wa if amma ka tsaya qariban kusa minhum daga inda suke fanzur sai alhuda da ka duba ma za ya rujuna da wace amsa za su dawo maka ayyar rujuna me za su dawo da shi min aljawabi na amsa fa a hazahu ya karbi wannan takarda wa ataha ya je masa ya daba da kisa wa haula ha junduha rundunar ta suna nan gefen ta zazzaune wa alqahu sai alhuda huda ya jefa wannan wasiƙa fi hijira ha a cikin ɗakin ta falamma ra'atuhu yayin da ta ganshi irta'ad dak sai ta girgiza wahala at ta kankan da kanta haufan dan jin tsoro sun ma wakafat sannan ta tsaya alama fihi ga abin da yake ciki ne sun makalar sannan ta ce da ashara ta kaunaha ga manya-manyan mutanenta ya ayyuhal mala'u قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم
ranar sai ta ce la a sharafi ƙona'a ga manya-manyan mutanen fadawanta ya ayyuhal malau ya ku wannan jama'a inni cewa ni ya zo bi ta haƙiƙil hamza ta yana wata sahili saniyati da musanya a sauƙaƙe wa ta biyu da ƙalbi ha da juyar da ita a mai da ita wawan a mai da ita wawi maka sunan abi maki sara inni ulqiya ilayya kitabun karimun ni an miƙo mini wani takarda mai girma makatuman kuma abin nadewa innahu cewa ita wannan takardar ta zo ne min sulaimana daga sarki sulaimana wa innahu cewa shi ay malmunuhu abinda takardar ta kumso ta ce bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya ألا تألوا علي واتوني مسلمين Allah ta'alu alayya kada ku bijiro a kaina wa atuni ku zo mini musulmina kuna masu miƙa waya qala قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت ما كنت قادعة أمرا حتى تشهدون qalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku wannan jama'a fatuni ku ba ni fatawa ya zo bi ta halqiqil hamza sai ne da tabbatar da alhamza guda biyu wata sahil sani ta da sauƙaƙewar ta biyu bi qalbiha da juyar da ita a mai da ita wawan wawi sai ta ce ai ashiru alayya ku ba ni shawa fi amri a cikin al'amarina ma kuntu qada ma kuntu qada ata amran ban zama mai yanke hukunci ba qala ya tahu ban iya yanke hukunci hatta ta sadu ne sai kun halarce ni ai ta haluru ni kun halarto ni qalu قالوا نعم أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تعملين kalu sai suka ce da ita na hannu uli kuwatin mu dai ma'abuta ƙarfi ne wa ulu ba asan shadidin kuma an ma'abuta tsananin yaƙi ne in yaƙi za a yi ai a sahabu shiddatin ma'abuta tsanani muke fil harbi in an fita yaƙi wal amru ilayki yanzu dai magana tana hannunki fanzori ke dai ki tsokaci bilkisa ma za ta murina na menene za ki mana umarni da shi nuɗi iki za mu bi ki duk abin da kika ce kala sai ta قالت ce masu إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
kalat sai ta ce mutanenta innal muluka kaga sarakunan wannan lokaci idza dahalu qaryatan in sun shigo alqarya afsadu ma sai su bata wannan alqarya bit tahridi suna rusa gidajen mutane waja'alu a'izzata ahliha azillatan sai su dauki manyan manyan mutane su mai da su kaskantattun gari wa kazalika yaf'aluna haka nan sarakunan ke aikatawa ay mulkul kitabi waɗanda suka aiko mana da wannan takarda wa annabi Sulaiman wayan ne mursalatun
وإني مرسلة إليهم بهدية فنازلت بما يرجع المرسلون na'am وإني مرسلة إليهم بهدية تتشي أما bari yanzu in aika musu da wani ɗan hadaya haka fanazaratun sai in saurara jima yarji mursaluna su waɗanda na aika da ni za su dawo don kabula da hadi yake shin in sun kai hadayan nan za a karɓa aurar da ha ko ko za su dawo da ita su karɓa in kana malikan kabila ha in dai sarki ne to da an kai mai hadiya zai karɓi aw nabiyan lam yaqbalha in ko annabi ne shi dan sakon nan da ya aiko mini ma'ana Sulaiman in annabi ne ba zai karbi hadaya ba fa arsalat hadaman sai ta aika masu yin hidima zukuran wa inasa maza da mata alfa su dubu da sawayyat sai ta daidaita mace dubu namiji dubu wa hamsu min ata lajnatin min az-zahabi ta basu tubali 500 na zinari wata jan da wani kambe mukallalan wanda aka yi masa adojin jawahir da jawari wa miskan da almiski wa ambaran da tauraron mu'ambar wa gairu zalika da wani waɗannan ma'a rasulin tare da wannan manzo bi kitabin da wannan takarda da aka kawo fa asara alhuduhud ila ila sulaimana sai shi alhuduhud ya gaugawa tafiya zuwa ga annabi sulaimana yuhubiru hula habara yana ba shi labarin shirin da ta yi na aiko can hadimai ba a mara sai umarni an to da raba laganatu zabi a buga tubali irin na zinari wani tallafi da na azurfa wa an tabbatar da shi mauli'i a shimfiɗa a nan bagiran da yake ila ta sa'ata farasiha wai ai titi da zinaran da azurfar daga nan har farsahi goma zidanan wajen au wa an yabnu haulahu kuma su yi gini a gefen wannan titi ya ha'idan su gina wata katanga musharrafan wadda take maɗaukakiyar katanga min zahabin ta zinare wani fillata da azulfa wa an yi wuta kuma su zo bi a hasani da wajulbari da dabba wadda ta fi kyau cikin dabbobin da ke sararin ƙasa walbahari da na kogi ma wala da jinni a zo da 'ya'yan aljannu an yami da midani a kawo su gefen wannan kagon da an kayo shi malihi da hagu ne wannan ma ja rasulu سليمان قال أتمنونني بما بما إن فما آتيني بما آتيني الله خير مما آتيكم بل أنتم بآياتكم تفرحون فلما جاء falan ma ja a rasulu lokacin da wannan ɗan saƙon ya zo bilhadi ya da wannan kyauta wa ma'ahu a tuba'ahu akwai mabiyan shi tare da shi sun zo wajen sulaimana annabi sulaimana ƙala sai annabi sulaimana ya ce aka nuduna ni da malin yanzu ku za ku daɗa ni da wata dukiya ma ata ni allahu abinda allah ya bani minan nubuwata na annabci wal mulki da mulki hayrun wallahi shi ya ci min ma atakum daga abin da Allah ya ba ku mana duniya na abin duniya ba ba haka ba an tun ku ta farahuna kuna farin ciki na alfahari ga hadiyatikum da wannan ya kyauta ta ku ayali faharikum saboda alfaharin ku bi zahari ta duniya da kawace kawace na duniya irji ilayhim إليهم بل نأتينهم بجنود لكن بل لهم بها ولا نخرجنهم منها أذلة وهم ساجدون
irji'i ka koma ilayhim gare su bima ataita bihi da abin da ka zo da shi min alhadiyati na hadayan fala nati yanahum za mu zai ke musu dijinudin da runduna la bala lahum wanda ba karfi gare su ai dakata ba karfi lahum gare su da haga wannan runduna wala nuhuri jannahum kuma za mu fitar da su minha daga wannan gari ainihin baladihim saba'i daga garin sannan na saba'i sun miyar an ambaci wannan gari da isma abi qabilatihim da suna na uban wannan kabila azillatan suna kaskantattu wa hum sagiruna suna masu kaskanci ai in lam ya'tuni muslimina in ba su zo min suna musulmi ba falan ma raja ila ya har rasulu bigen da shi dan sakon nan ya koma wajen bilkisu bilhadi yace da wannan kyauta ja'alat sariraha sai ta sanya gadonta dahila sab'ata abwabin a karkashin kofofin nan guda bakwai ai dahila kasarha shine cikin katangar gidanta wa kasarha shi ko katangar ta dahila sab'ata kusurin sai an ketara katangin ne guda bakwai wa agalaqatil abwaba sai ta kulle wannan kofa wa ja'alat alaiha harasan ta sanya masu gadi a wannan kofa wata jahazat sai ta yi tattali ilal masiri cewa yanzu ba za ta tafi ila Sulaimana zuwa ga annabi Sulaimana litan zura don ta yi tsokaci ta zama ya amuru hadihi menene zai mata umarni da shi fara ta halat sai ta tashi tattafi fi isna ashar alifin a cikin mutum dubu goma sha biyu fi isna ashara alfi ƙairin a cikin jama'a dubu goma sha biyu ma kulla ƙairin ulufun kasiratun kowane jama'a akwai dubbai da yawa a ciki ila an karo bat minhu hatta yi kusa da shi annabi Sulaiman ala farsahin bisa ga farsahi guda sha'ura biha sai ya gane ga tanan tafi qala sai ya ce ya ayyuhal malak يا أيها الملأ أيكم يأتيني بأرجها قبل أن يأتوني مسلمين
kala sai ce ya ayyuhal malau ya ku wannan jama'a ayyukum wane ne ya atini bi arshaha zai zo mini da wannan gadon na balkisa ya zo bil hamza taina a ce ayyukum ma ta kaddama kamar da ya gabata kabla an yi atuni gabanin su zo inda nake musulmi na suna masu miƙuwa ai munqadina suna masu jawowa ɗa'ina suna masu bi faliya a hazuhu kabla zalika in samu in riƙa wannan gado na ta kafin su iso la ba da hu ba bayan sun iso waje na ba قال qala ifritu min إبليس من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين qala ifritu min al-jinni sai ifritu ya faɗa shi kuma yana cikin aljannu ne huwa al-qawiyyu shadid shi ifritu yana da ƙarfi yana da tsananin ƙarfi kuma sai sai ana atika bihi ni zan zo ma daga danta kabla an ta kuma min makanuka kafin ka tashi daga nan mazaunin da kake allazi ta jalisu fihi wanda kake zama a wurin lil qala'i domin hukunci wa huwa min al-gadati zan zo da shi daga safe ne ila nisfin nahar zuwa sha biyun rana wa inni alaihi laqawiyyun wallahi ni mai ƙarfi nake akan ɗauko wannan gadon ai ala hamlihi akan in ɗauko shi aminun kuma ni amintacce ne ai alama fihi zan tsare abin da ke cikin shi ne da jawahir na jawhari wa gairi ha da wani jawhari kala sulaiman to shi annabi sulaiman ya ce mu ifritu din nan waridu asara min zalika ina son in samu wanda ya fi ka gaugawa kala allazi inda قال sulaiman الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
kalan lazi inda hu ilmin min alkitabi sai wanda yake da sani na littafi yace almunazzal littafin da aka saukar wane ne wa huwa asifu bin barhaya shine asifu dan barhaya kana siddiqan shi kuma mai gaskiya ne ya alama ismullahi alazam ya san sunan Allah mafi girma allazi da abihi uziba wanda iza da abihi uziba in an kira Allah da wannan sunan take zai ansa sai ya ce ana ashi ka bihi ni zan kawo magana kabla an yartab da ilayka darafaka kafin ka mai da kyautawarka idza nazarta bihi ila shay'in in ka kalli abu kafin ka kirka to za ka ga don gabanka fa qala lahu sai ya ce da shi unzur ila samai daga kanka ka dubi sama fa nazara ilaiha sai ya dubi sama din sun marar daga ɗarfihi ya dawo da ganin shi ko waje da hu maulu'an bayyana yadda sai ya ga gadon nan an aje a gaban shi shi annabi Sulaiman a fi nazarihi ila samai lokacin da ya daga ganin shi zai dubi sama din da a asifu sai shi asifu bin barha ya yi addu'a bil ismi la azam ya karanta ismi la azam an yi ati Allahu bihi yace Allah ka zo da wannan gado kafin ya dawo da gani ne fa hasala sai abu ya tabbata bi an jara ya gudana ta haka arla karkashin kasa hatta na ba a ta haka kursu Sulaimana har ya zama ya fito ya fito daga karkashin gadon Annabi Sulaimana falan mara ahu mustaqiran lokacin da ya ga gadon nan gashi ya tabbata ai sakinan gashi nan na inda nan gaban shi kala sai ce haza wannan ayal itiyana libihi zuwan da aka yi mini da shi min falala rabbi wallahi falala ce daga ubangiji na li ya gwalowa ni don Allah ya jarabce ni ai ya hata jira ni don Allah ya jaraba ni a ashkuru shin zan gode ma Allah ga ni'imar da ya yi mini am akafurun ni'imata ko ko zan butulce ma ni'imar da Allah ya yi mini ya zo bi tafiq alhamzatayn a ce a ashkur wa ibdal saniyata alifan a ce a ashkur wa tashilaha da sauƙaƙe ta wa hala alifan da sanya alifi bainal musakkalati tsakanin sauƙaƙewa wal ughara da wani karatu wa tarkihi ko ko banin shi wa man shakara wanda duk ya gode fa inna ma yashkuru li nafsihi ya gode ne don kai ne ai li ajala adalilin kanshi la'anna sawabu shukrihi sakamakon wannan godiyar zai tabbata ne lahu ga duk wanda ya gode ma Allah wa man kafara ni'mata wanda ya butulce ma ni'imar da Allah ya yi mai to fa inna rabbi kaga ubangiji na dai ganiyon wallahi mawadaci ne an shukuri daga barin gode mashi ko ka gode ko ka ka gode shi da ya wadata karimun Allah ne baiwa ne bil ikhlali da baiwashi alaman ya kafaru ha ga duk wanda ke butulce ma ni'imar Allah kala قال نكروا لها أركعا ننظر أتى تبي أم تكون أم تكون من الذين لا يعتدون
Kala sai annabi Sulaiman ya ce nakiru laha arshaha ku canza magadon kama ai gayyaru ku canza masa kama ila halin tunkiru a yi mashi wani kama wanda in ka gani za ta yi inkarin nata ne da zara'atu in ta ga gadon nan zura za mu yi tsokaci a ta haka bi shin yanzu za ta shiri ta gane ila ma'arifatihi ta gane gadonta ne amata kuna ko ko ta zamo min allazina la yahtaduna ga waɗannan da ba su shirewa ila ma'afar ma'arifatihi bisa da sanin gadon ma ya gayyaru alaihim ga abin da ake canzawa gare su kasa da bizalika intibara aqaliha ya ce ne a canza magadon kamar dan a jarabta hankalin bilkisa lima kila lahu ga abin da aka gaya mashi inna fiha shay'an cewa akwai fihi shay'an akwai wani abu a cikin shi fagayyarahu sai aka canza abin bi ziyadatan da yin ƙari a wani kasin ko ko ragi aw gairu zalika ko ko wani wannan wannan ma ja'at فلما جاءت قيل أخذا أرش قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
falan ma ja'at lokacin da bilkisa ta iso da sarki sulaimana kila laha sai aka ce mu bilkisa a haka za a shiki shin wai haka gadon nan naki yake na mulki ai a misali ha za a shiki gadonki a irin haka yake haka yake kalat sai ta ce ka annahu huwa ina ganin kamar shi ne ai fa arafatuhu sai ta gane gadonta ne wa shabbahat alaihim kama shabbahu alaiha tunda sun ce shin gadonki haka yake sai ta ce ina ganin kamar shi ne yadda suka mata juyin magana su ma sai ta juya musu haka izlam ya kula a haza arshiki ai ba a ce wannan gadonki ne ba walau kila haza da an ce wannan gadonki ne kalat na'am za ta ce in shi ne kala sulaiman sai annabi sulaiman ya ce lamma ra'a la'a ma'arifatan wa ilman bigen da yadda tana ta gane gadonta kuma tana da ilimi wa uti na ilma an ba mu sani min kabula ha tun gabaninta hukunna mun zamo musulmi na muna masu ni kauya wa sadda ha
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين wasaddaha ma kanat ta'budu abinda take bauta mu shi ya tsare ta an ibadatin lahi daga barin bauta ma Allah min dunillahi ba Allah ba ai gairi wani ne inna cewa ita kanat ta kasance min kaunin kafirina cikin mutanen da suke butullai kila laha aka ce da ita ailan kuma uduhilis sarha إلا لها دخولي شرف فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ذاتها قال إنه سوء ممرض من قوانين
kila laha sai aka ce da ita ailan kuma udhil sarha shiga cikin wannan kabar huwa sadahu shine rufin daki min zujajin na kaskon qarau abu yala wanda yake fari shafatin wanda yake mara kamani ta ta huma on akwai ruwa a karkashin shi azubun masu dadi jarin masu gudana fihi samakon akwai kifi a cikin ruwa izdana ahu sulaimana annabi sulaimana shi ya aikata shi lamma kila lahu bigen da an ka ce mashi inna saƙai ha kaga maƙyange marta watan irin sawunta wa kadamai ha da kafafunta ka kadamai lihimari kamar kafafun jaki suke balan mara athu yayin da ta ganshi hasi batuhu sai ta yi zaton shi lujjatan akwai zurfi min alma'i na wannan ruwa wa kashe fat sai ta yaye an saƙai ha ga maƙyange marta litahulahu dan ta kutsa cikin ruwan wa kana sulaimana ala saririhi shi ko annabi Sulaiman yana kan gadon shi na mulki fi sadar sarhi a tsakiyar wannan katanga fara'a sa qayaha sai ya ga idan sa nata wa qadamaiha ya ga kafafunta hisanan kyawawa ne ba kamar na jaki da an kace ba qala laha sai ya ce mata innahu sarhun mumaradun wannan wani dutse ne da aka kifa mai santsi mumallasun wanda yake abin wanda yake gogagge min kawarira na kaskon karau ai zujajin shine kaskon karau wada aha sai annabi Sulaiman ya kiraye ita Bilkisa ilal Islam ya ce ta dawo ta yi addinin musulunci qalat rabbi inni zalamtu nafsi وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت سيب الكيسة تتشي ربي يا أبنجي إني ظلمت نفسي نيدينا ظالمت كينا بإبادة غيرك دبوتا موانينك الله أما ينزوى أسلمت na miƙa wayana ka'inatan ina mai tabbata ma Sulaimana tare da annabi Sulaimana na miƙa wayana lillahi ga Allah rabbil alamin shine ubangijin halitta wa arada tazawwuja lokacin sai annabi Sulaiman ya nufi a mareta fakari ha sha'ara sa daya sai dan kyamaci gashin nan na idan sawanta wa amilat lahu shayatinun nawrata daga nan sai shaidanu take suka yi mishi nawrata ita ce aska ba zalar biha sai ta gusar da wannan gashin da wannan haskar da mala'iwa shaidanu suka kera mata fa ta zawwaja sai annabi Sulaiman ya aure ta wa ahabbaha ya nuna mata soyayya wa qarraha ya tabbatar da ita alamun ki ce har yanzu ke ce sarkin garin ku wa kana yazuru ha fi kulli shahrin maratan duk wata zai je ya ziyarci ita na na bala kisa wa yaqimu inda in ya tafi wajenta zai tsaya salasata ayyana har kwana uku wan kala mulkaha sai mulkin bilkisa ya kare bin kela ya mulki sulaimana bayan karewan mulkin annabi sulaimana ruwaya an ba da ruwaya annahu cewa shi annabi sulaimana mallaka ya yi mulki wa huwa ibn salasa ashara sanatin lokacin yana dan shekara goma sha uku Allah ya bashi mulki wa mata annabi Sulaiman ya bar gidan duniya wa huwa ibnu salasa wa khamsina sanatan yana dan shekara 53 fa subhana sarki ya tabbata ga mallaka la aladawa mulkihi ga wanda babu karewa ga dawamin mulkin shi shine Allah wala qad arsalna ولقد أرسلنا ثمود- ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون
wala kada arsalna man hakika man aika ila samuda zuwa ga samudawa wa aka aika musu ahahum dan uwansu min alqabilati na qabila salihan shine annabi salihu an aiba an ibudullaha ku zo ku bauta ma Allah wahiduhu kada ta Allah fa yazahum fariqani sai ga su sun rabu jama'a biyu ya hata su nuna suna ta jayayya fiddina akan sha'anin addini fariqon wannan jama'a mu'minuna sun ba da gaskiya min hina irsalihi ilayhim tun sadda Allah ya aiko annabi salihu zuwa gare su wa fariqon su ko watan jama'a kafiruna suna masu gudunce ma Allah qala قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون na'am qala lil mukazzibina sai ya ce mu masu ƙaryata sakon da Allah ya yi mai ya kauna ya ku mutane na kuma tasta'jiluna bis sayyi'ati dan me kuke nema a gaggauta muku mummuna shine azaba kabla da hasanatu katan Allah ya saukan muku da rahama ai bil azabi kuna cewa wai a yi muku azaba kabla rahamata katan zuwan rahama ai su qultum digen da kuke cewa in kana ma a saita na bihi hakan in dai abin da kake zo mana shi gaskiya ne to fatina bil azabi ka zo mana da azaba yanzu lawala halla tastaghfiruna Allah dan menene ba za ku nemi gafara Allah ba mana shauki daga wurin aikin kafirci la'allakum ko cewa ku in kun nemi gafara turhamuna Allah zai ji kanku fala tu'azzabuna ba za a yi muku azaba ba qalu قالوا لينا بك وبمن معك قال آئركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا sai suka ce ɗayyar na mun yi shi'umanci asaluhu asalin shi ɗayyar na ɗin nan ta ɗayyar na ne wadda ke mutu ta ufe ɗa'i wasule bat hamzatul wasale aka jawo alhamzan nan ta sadarwa aita sha amna mun yi shi'umanci duka da kai wajen mamma aka da waɗanda ke tare da kai ainihin mu'mini na su ne mu'minai har su tsaye dulo madara lokacin da aka samu fari na ruwa waja'u kuma aka gamu da wahala ta yawa kala da'irukum sai mai shi'unci daga cikin ku yace ai shu'umukum shu'uminku inda lahi daga wajen Allah ne a takun bihi yazzo muku da wannan bal ba haka ba an tun kauman ku dai mutane ne to ku nuna da ake jarabawa tuhu baruna ana jarabta ku bil hayr da al hayr wa shar da kishiya al hayr wa kana fil madinati أتولادٍ يفسدون في الأرض ولا يصلحون wa kana fil madinati tis'atu rahadun akwai wasu mazaje su tara ayar rijali mazaje ay madinati samuda shine birnin nan na samuda yafsiduna da suke banna fil arla a bayan kasa bil ma'asi da saban Allah minha yana daga cikin qaraluhu muddananira da suke rance na dinare wadda rahima da dirhami wala yasluhuna ba su kyautatawa da da'ata da yin biyayya qalu قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون qalu sai suka ce ai qala ba'aluhum li ba'alih sashi ya gaya ma sashi ta kasamu ku yi rantsuwa ai ihlifu billahi ku yi rantsuwa da Allah lanu bayyitannahu wallahi za mu sashi kwanan dole ma'ana za mu kashe shi ya zo bin nuna wa ta'i walam ta'i sani yake da yin ramma ga ta'i na biyu wa ahluhu da ahli ne ai man amana wanda ya imani bihi da shi na qataluhu za mu zo mu kashe su lailan da daddare sun malana kulanna wallahi za mu faɗa da waliyi ga waliyan shi ya zo bin nuna wa ta'i walam min lami sani yake da yin lamma ga lami na biyu ko za mu faɗa ga waliyan shi ai waliyi da ni shi ne waliyan jinin shi ma shahidina ai ba mu shaida ba halarna mu walaka ahlihi ai ba mu halarci inda aka halakar da ahalin shi ba ya zo da nan da ne wata kokata ya ai halakahum halakar da su aw halakahum ko kuwa halakar su fala na da mu ba mu san man katalahum wane ne ya kashe su ba wa'anna mu dinnan da kuke magana da mu da sadiquna wallahi masu gaskiya muke wa makaru ومكروا ومكر الله
makaru ومكروا ومكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون wa makaru sun yi makirci makirci fi zalika a cikin wannan makaran makirci wa makarna sai muka yi masu sakamako makaran sakamako ai ja zainahum mun ga masu sakamako bi ta'jilu uqubatihim aka gaggauta azabtar da su amma hum la yashuruna su ba su sani ba fanzur فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين fanzur kai dubi kai fa kana aqibatu makariyam ya karshen kirkin suke kasarewa anna cewa mu in ji ubangiji dan marnawo mun halakar da su a halakanahum mun halakar da su wa qawmahum da mutanen su ajmaki na baki daya bisa ya hata jibril da tsawan nan na mala'ika jibril aw bi ramil mala'ikati ko ko jifan nan na mala'iku da sun kai wasu bi hijaratin da duwatsu yarawuna ha suna ganin ta wala yarawunahum su ko ba su ganin mala'ikun fatilka buyutun qawlatan bima zalamu inna fi zalika la'ayatan liqawmin ya'lamun fatilka buyutuhum wannan su ne gidaddajin su ko ɗakunan su hawayatan tana mai faduwa ai haliyatan tana mawofin ciya wa nasbuhu nasabar shi ya zo ala da hali bisa ga hali da ta ce haliyatan ko hawayatan wala amilu fiha amili a cikin ta ma'anar isharatu ya zo da ma'ana na nuni bima zalamu saboda abin da suka yi na zalunci ai bi zulmihim saboda zaluncin su ai kufurihim shine butulce mu Allah da suka yi inna fi zalika a cikin wannan la'ayatan akwai aya la ibratan akwai abin lura da kaunin da mutane ya alamu na kudaratana suke sanin ikon mu fa yattaizun su zo su azantu wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun wa an jenar lazina amanu mun tserar da waɗanda suka yi imani da salihin da annabi salihu wa hum arba'atu alafin su ne mutum dubu hudu wa kanu sun kasance su waɗannan dubu hudu nan yattaquna shirka suna jin tsoron hada Allah da wani wa ludan إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولودا كتنا قصة النبي لود منصوبا وانا أجن سبتاني دا كتي لودا يؤذكر لشي وك أذكر لودا مقدرا أجن قدرا وقبله غبانيني ويبدل منه أما سنيو دا غريه إذ قال لقومه lokacin da annabi ludu ya gaya wa mutane ne a ta tuna alfahishata yanzu za ku zo da mummunan aiki ayin liwadi shine liwadi wa antum tawbusiruna gashi kuma kuna gani ai yawbusiru ba'alukum ba'alan sashen kuna ganin sashi in hima kan dan ketawa bil ma su ta a cikin sabon Allah a innakum إنكم لتاتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون a innakum shin cewa ku dinga ya zo bi ta haƙiƙar hamza kai na a ce a innakum wata suhulin sani yake da sauƙe wa ta biyu da ala alifin bayanahuma da shigar da alifi tsakanin fa'alar waje haini ta fuska biyu a innakum la tatuna rijala shahwatan yanzu za ku zo da sha'awar ku ga mazaje yan uwanku min dunin nisa'i ba mata da Allah ya ba ku ba ba ba haka ba antum ku dinnan qaumun mutane ne ta jahaluna da kuka jahilci a kibata ta kuma karshen mummunan aikin ku alhamdulillah
Thank you.